أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين muna cikin sharhin baitocin nan dai da muka karanta su cikin shekaran jiya waccan baitin da ya ce wa salati raka'atani ko wa raka'atani khufiyatan naqalul khuda ila al masajid yukaffiru al khada ko sai kuma kaza ka isbagul wudu'i wa qud'a ma kaza qada'u hajati zidi to yanzu zamu tayi sharhin kaza qada'u hajati zidi nan yace wa minha yana daga mukaffiratu zunubi abubuwan da suke kankare wa bawa zunubi qada'u hajat biyan bukata ga dan uwa musulmi bukatan nan diniya ce ta addini ce ka koya masa karatu in bai iya ba ko ka shiryar da shi in bai da shirya au duniyawiya ko kuma bukatar ta duniya ce yana da bukatar ciyarwa ka ciyar da shi ko yana da buƙatar tallafawa a rayuwa ka tallafa masa ko bayi da lafiya ka taimaka masa da magani ko kuɗin sayan magani ko zai wani aiki na ƙarfi ƙarfinsa ya gaza ka taimaka da ƙarfinka aka yi wannan aiki ka dai biya wa ɗan uwanka buƙata buƙatar nan jiniya ce au duniyawiya abinda ta shafi addini ce ko buƙatar ta shafi rayuwar duniya ne duka wannan yana sawa a kankarewa bawa zunubi وروى ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا رويت حديثي عن النبي دغ النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله من سعى لاخيه المسلم duk wanda yayi aiki yayi taimako ga dan uwansa musulmi ya taimaka masa fi hajati a cikin wata bukata qudiyat bukatan nan da ya taimaka ta biya bukatar an biya wa dan uwan nasa aulam tukuza ko ba a biya bukatar ba in dai kai ka sa taimakonka a ciki ko bukatar ba ta biya ba kai ka ci riba domin gufira lahu ma ta kaddama min zambihi za a gafarta wanda ya taimaka dan wannan nasu cikin bukata ko ta biya ko ba ta biya ba za a gafarta masa dukkan abin da ya gabata min zambihi na zunubinsa wa ma ta akhara har da abin da ya jinkiri sai nan gaba zai aikata wa kutiba lahu bara'atani za a rubuta masa kubuta guda biyu bara'atun kubuta ta farko minan nari ya kubuta daga shiga wuta wa bara'atun minan nifaqi bara'a ta biyu kuma ya kubuta daga munafurci Allah zai kubutar da zuciyarsa daga fadawa cikin halaka ta munafurci wannan a dalilin kadai ya taimaka wa dan uwansa musulmi akan wata bukata da ta sha masa kai wa qala aidan alaihi salatu wassalam manzo Allah tsira da amincin Allah a gare shi ya ce man qaba li akihi almu'mini hajatan man qaba hajatan duk wanda ya biya wata bukata li akihi almu'mini ga dan uwansa musulmi qaballahu lahu mi'ata hajatin shi kuma Allah zai biya masa bukata 100 kai guda ɗaya ka biya masa kai ko Allah zai biya maka guda 100 wa adnaha ko ma bayan ta ko mafi kankanta daga cikin bukatu 100 da za a biya masa almaghfiratu shine gafara ashe duk bukatun wanda suka shafi lahira ne kenan ko babu bukatar duniya don duniya walakantacciya ce zalilatun faniyatun kaskantacciya ce a wajen Allah kuma mai karewa ce saboda haka bukatun gaba ɗaya guda ɗari din na lahira ne saboda an ce koma bayan ta ko mafi kaskanci a cikinta ita ce almagafira ita ce gafara kaga ba gafara ai ba kalamin abu bane duk sauran sun fi gafara nauyi da girma da daraja wa anhu dai daga manzo Allah alaihi salatu wassalam manzo Allah ce Allahu fi auni al-abd Allah da zatin sa ya tabbata cikin taimakawa bawa ma dama al-abd fi auni akhi matakar bawan nan ya dawwama cikin taimakawa dan uwansa duk sanda kake taimakawa dan dan uwanka musulmi ko da da shawarwari ne ko da da kalmomi ne to a lokacin kana cikin taimakon Allah kai ma ballantana wanda ya taimaka masa da aljihunsa ko da ƙarfin jikinsa ballantana wanda ya koyar da shi addini ba taimakon da ya wuce wannan shehu ya ce zidi ai zid ka ƙara a kan falalolin da suka gabata ka ƙara da taimaka wa ɗan uwa musulmi wato ma'ana zid ƙaba a hajatin bayan falaloli da suka gabata na mukaffiratu zambi to zirka kala da qada a halatin biyan bukata ga dan uwa musulmi ai abin nufi ka kara alama ta kaddama abu sa duk abin da ya gabata a baya min alfadaili na falaloli da aka ambata almazkura abin ambato ga shafe zunubai wannan yana daga mukaffiratu zambi fikratun yin tunani cikin lamarin Allah ai tafakkurul muridi fi azamati rabbihil majidi tafakkurin da muridi yake cikin girman ubangijinsa almajidi mai daukaka wa qudratihil bahiratil qahira da kuma tunaninsa da tafakkurinsa cikin kudurar Allah mabayyaniya yana lura da da halittar da Allah yayi yana ganin kudura da abun mamaki a cikin hikima ta Ubangiji to wannan tafakkuri yamtali a kalbuhu kaufan ko yam hatto akwai akwai hatta hatta yamtali a kalbuhu har sai zuciyarsa ta cika kaufan da tsoro min haibatihi daga haiba ta ubangiji wa dama'an da kuma kwadayi fi rahmatihi cikin rahmar Allah a dalilin yin yin tafakkuri din duk sanda kai tafakkuri cikin halittar Allah to za ka gano kudura da ƙarfin ikon Allah wannan zai sa ka ji tsoro min haibati daga kurjinin Allah kuma ya sa ka dama an kwaɗayi fi rahmati cikin samun rahamarsa wa fil hadisi ya zo cikin hadisi manzo Allah ce tafakkuru sa'ati yin tafakkuri na awa guda a cikin halittun ubangiji khairu shine mafi alheri a wajen bawa min ibadati sab'ina sana akai ibadar shekara 70 ka zauna kai tafakkuri kawai kallaga kai ka kalli sama ka ce saman nan fa Allah ne san iya dubban shekarun da ta yi a haka gashi ka gane ai malaha min fudure ba wani kira ko hujewa ko tsagewa tunda Allah ya yi ta har zuwa yanzu lalle Allah da kudura yake ina ba ta an gane kuma ka duba ƙasa tunda Allah ya halicce ta tana nan ba ta zaizayewa, ba ta ƙarewa, ba ta ƙonewa, iska ba ta kwashe ta da zama babu ita kwata-kwata. Inda wani makaluki ne ya yi, to da yanzu saman nan babu labarinta, zuwa yanzu da an manta ma da an taɓa yin wani abu wai shi sama. Ko labari mu ba za mu ji ba. Ƙasan nan da Allah ne ya yi ta da yanzu an manta da makaluki ne ya yi ta. Da yanzu an manta ma da wai an taɓa yin wani abu mai suna ƙasa. ballantana ma har a ganta ko kuma a ji labarinta. To, amma da yake halitta ce ta ƙudura ta Allah, tun da Allah ya yi su suna nan yanda suke, ba abin da ya canja gare su, kuma saman nan ya yi ta ba tare da matokari ba, ba wacila ya sa ya tokare ta ba, ba gwafanni ya sa ba, ba fila aka yi mata ba. Haka kawai Allah ya shimfiɗa ta bigairi a madin raunaha, ba tare da wani gimshiki da kuke gani ya tokare ta ba. Ina fata an gane. kamar yadda Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sai ce wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ashe masu masu tafakkuri a cikin halittar Allah sune ulul albab ina ina fata an gane wanda Allah ya ce wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi in suka yi tafakkuri suka duba sammai da ƙasai ina ina ina fata an gane to sai su ce rabbana ma khalaqta hadha batilan Allah sammai da ƙasan nan da ka halitta ba ka halitta su dan wasa ba lalle akwai hikima da ta sa ka halitta su kuma ka halitta su ne domin su zama izina ga mai hankali domin kuma a bauta maka to wannan shine tafakkuri da ake magana in mutum ya irin wannan tafakkurin a cikin lamarin Allah ka gane ai shi ne mafi alheri min ibadatu sab'ina sana kuma tafakkurinka ya tsaya iya halittar da Allah yi kar ka ketare zuwa ga zatin Allah wannan kuma hallaka ne saboda manzo Allah ya ce a tafakkaru fi khalqillahi wala tatafakkaru fi zatillahi ko wala tatafakkaru fillahi in za ku yi tafakkuri ku yi tafakkurin ku cikin abin da Allah ya halitta amma kar tafakkurinku ya ƙetare ku dinga tafakkuri cikin zatin Allah shi Allah din ya yake an ce shi shi ya shi ya shi ya halicci komai da kowa to shi kuma waye shi to anan bawa zai fada halaka saboda duk sanda tunaninka ya tafi wannan to shi da adam yana so ya ga ƙarshen abu shi kuma Allah bai da ƙarshe to kar ma ka fada ballatana ka yi tunanin ganin ƙarshen zatin Allah ka tsaya dai iya abin da Allah ya halitta shine wai tafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi kuma anan Allah yayi maganan samai da ƙasai domin su ne a'azamun makhluqati minan nazirina a gun masu gani a rayuwar duniya mutum in ya daga kansa dai ba abin da ya gani wanda ya wuce sama in ya sunkuyo da kansa ƙasa ba abin da ya fi ƙasa faɗi da girma da yawa saboda haka Allah sai mana misali da su amma ba su kaɗai ba ne halittar Allah kuma ba su kaɗai ba su ne suka fi halittar Allah girma ba inda mun sani hadisi manzo Allah ya ce kursiyun nan da ake magana ta ubangiji da za a sanya sammai da ƙasai ko guda bakwai ɗin a cikin kursiyu kuma a musu shimfiɗar tabulma kafin hadisi ya yi Allah ma ya ce wasi a kursi hussamawa ce wal arda kursiyin Allah ta yalwaci sammai da ƙasai sammai bakwai a zuwa shimfiɗe su shimfiɗa taburma ba wai ɗaya akan ɗaya ba a ɗaya ƙasai bakwai a shimfiɗe su akan kursiyin su ma ba ɗaya akan ɗaya ba kowane a shimfiɗe shi to kursiyin nan ta fi wannan sammai bakwai da ƙasai bakwai faɗi ina fata an gane to manzo Allah kuma ya ce ita kuma kursiyin da za a ɗauke ta a sa ta a cikin al'arshi, to wannan lamar ya fi ƙarfin wannan misali ma, ya ce kamar ka ɗauki zobe ne ka yi ka jefa shi a dokar daji, wai haka kursiyin za ta zama a cikin al'arshi, ita kursiyin ita ce kamar zoben da ka jefa, faɗin al'arshi shi ne kamar faɗin dajin, ai ka ga babu misali ma. To Allah ya mana misali ne da tafakkuri shi halke samawati wal ardi saboda shi ne mafi girman abin da idanuwanmu suke iya gani amma ba wai don su ne mafi girman halittar Allah ba to mutum ya dinga tafakkuri a cikin lamarin Allah na awa guda ko sa'a guda khairun shi ne mafi alheri min ibadati sab'ina sana akan yayi ibada ta shekara saba'in wal zikiratu wal nazaratu wal rida bima yabrudu ko ko bima yabruzu min unsuril qudrati wal fikratu yin tunani ko tafakkuri wal nazaratu da yin tsokaci wal riba da yarda bima ya buru da duk abin da yake bayyana min unsuril qudrati daga tushe na kudurar Allah to fa hiya ibadatul qulubi wannan shine ibadar da aka tsora wa zukata ka dinga tunani kuma duk abin da Allah yayi ka yarda da shi mai kyau da mara kyau mai daɗi da mara daɗi duk abin da ya bayyana na kudura to kawai zuciya ta yadda da shi wannan shine ibada ta alqulubi zukata wal menene wali wali uzniha ko ko ko eh wali uzniha eh akwai fa'un ne ko dai face ko dai zadun to zadun ne wal fikratu wal nazaratu wal rida bima yabruz min usul al qudrati fa hiya ibadatu al qulubi wal uzmiha akwai mimin ko wal uzmiha kuma mutum ya dinga tafakkuri li uzmiha ga girman duk abin da ya bayyana na kudura yawa hadin yana kuma ga kudura yayi tafakkuri bima yabruz min usul al qudrati sannan kuma ya dinga tafakkuri li uzmiha ga girman kudurar Allah domin ita kudurar Allah la yu'addu fadluha ya dinga tafakkurin cewa fa ba a iya kidaya falalarta da za ka kidaya falalar da Allah ya yi ba za ka iya kidaya ta ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa la yuhsa kaji ba ba za a iya kiyaye adadin ta ba to fa hiya baligatun fi kasratil fadli wal ajri ka gane ai to wancan damirin li uzmi hadin yana kuma ga tafakkuri ne ba ga kudura ba wai ai bi ma'ana mu take dinga tafakkuri ga ga girman kudurar Allah to ita wannan tafakkuri la yu'addu fadluha ba a kida ya falalanta wala yuhsa kuma ba a kiyaye adadin yawan ladanta ba inda an ce tafi ibada shekara 70 ba ba ta'dilu ibadata 70 sana aka ce ba a khairu min ibadati sab'ina sana kaga ya wuce ibada shekara 70 din ma saboda haka la yu'addu fadluha wa la yuhsa fa hiya balikatun ita tafakkuri cikin lamarin Allah balikatun mai kaiwa matuƙa ce fi kasratul fadl cikin yawan falala wal ajri da kuma lada in za a misalta yawan ladan tafakkuri to za a musanya shi ne ka amwajil bahri kamar kumfan teku kumfan teku fa ba na korama ba ai abin nufi irtirabi ma'il bahri yana nufin borin nan da hauka da kumfan teku yake yi da ruwan teku ke idza ta ladama idan ya hauhawi juna shine ake samun kumfan tekun to tekun ko ba wanda ya san iya ƙarshen sa ai ba wanda ya taba zuwa ga ƙarshen teku a rayuwar duniya to ka ko in za a kirga kumfan sa ko za a lissafi da shi bai da iyaka kenan idan an danganta shi ga abin da dan adam ya sani yake gani kama anna amwajal bahri kamar yadda ka san kumfan tekun nan la gayata li addiha babu iyaka ga kidayanta ba za a ce guda kaza bane to kazalika a amalul qulubi haka nan ayyukan zukata suke inda allamul guyubi a wajen masanin gaibi shine Allah a wamina yana daga mukattiratu zunubi abubuwan da suke shafe zunubai musafahatul ikiwani gaisuwa da ƴan uwa musulmai hannu da hannu shine musafa ai idkhalul yamini ala yamini ka shigar da hannunka na dama abu sa hannun dan uwanka musulmi na dama ka miƙa masa hannu ya miƙo ku haɗa hannu ka shigar da hannunka a nasa shi ma ya shigar da hannunsa a naka shine musafaha inda mulaqatul ikiwani ayi musafaha lokacin gamuwa da 'yan uwa musulmai 'yan uwan kuma fillahi a cikin lamarin Allah bi qaulihi ta'ala da fadan Allah ta'ala da yace innamal mu'minuna ikhwa ka sani su mu'mine fa 'yan uwan juna ne to saboda haka duk inda suka gamu bayan su yi wa juna sallama to akwai falala cikin musafaha nan da suke yi na gaisuwa hannu da hannu wa an anasi domin ya zo a hadisi daga Anas dan Malik radiyallahu anhu anin nabi ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah ya ce ma min abd ma min abdaini mutahabbaini fillahi ta'ala ba wasu bayi guda biyu masu son junan su cikin lamarin Allah ta'ala bi ma'ana hanyar Allah ta'ala ce ta hada su ko a dalilin sallah a masallaci suka saba da juna ko a dalilin wazifa ko zikirin juma'a ko a dalilin makarantar qur'ani ce ta hada su ko makarantar ilimi ce ta haɗa su hanya dai ta Allah da ake bauta wa Allah kuma suka so junansu don Allah ko wa fi ce a cikin wata ruwaya manzo Allah ce ma min musulmai ne ba wasu musulmai guda biyu yaltaqiyani da suka gamu da juna wa yatasafahan suka gaisa hannu da hannu wa yusalliyani alayya suka yi salati gare ni to waɗannan musulmai guda biyun la yaftari kane ba za su rabu da juna ba hatta yi gufara lahuma ma ta kaddama min zunubihima wa ma ta akhar har sai an gafarta musu duk abin da ya gabata na zunubansu da kuma abin da ya jinkiri nan gaba za su yi kafin su saki hannun juna an gama gafarta musu suna sakin hannun juna to a gafarce suke saboda an ce la yaftari kani ba rabuwa ta zance ba rabuwa ta hannu da hannu din da suka yi hannayensu ba za su rabu da juna ba ta yi gufaru allahuma sai an gafarta musu ma ta kaddama min zunubihima wa ma ta akar to sai ya ce kuz ya mubtalisan ai hazihi alfawaid kuz ka rike hazihi alfawaida a waɗannan fa'idodin ya mubtalisan ya kai mafarauci wanda kullun kana farautar fa'ida to ga fa'ida zo ka karba ai fashabbaha radiyallahu anhu almurida shehu radiyallahu anhu ya kamanta muridi lihirsi a dalilin kwaɗayin da muridi yake da shi ala fawaidul ulumin nafsiya abu da samun ilimomi na zuciya wanda za su tsarkake zuciyarsa sai shehu ya kamanta shi bi shaksil qanisi ga mutumin da yake yin farauta lissafi ga dabbobin farauta a daji kamar mutumin da yake farautar barewa ko gada ko zomo ko bauna ko raƙumin dawa ko kuma jakin daji dabbobin da aka sani na daji ne da ake farautarsu to shehu ya kamanta shi shine malam muqtalisan ya kai mai yin farauta ka karɓi waɗannan fa'idodi sai ya kamanta shi bi shaksil lazi a bi shaksil qanisi ga mutum wanda yake mai yin farauta lisadi ga namun daji to alhamdulillah sun maƙala ba